أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قبل الله تبارك وتعالى لأننا من وانا اللوكتي يومنا عشرين بقوي قوات الربيع الأول هجرانا من محمد صلى الله عليه وسلم على مكة زوى مدينة شكرا بمو ديا لدعيبو داربين دبير وليدي دي لهم شابيو قوات أكتوبر عن شكرا تدبو دا شين لهم ميلادية من دعوة كراتو رياض الصالحين min kalamin sayyidul mursalin muna cikin babin da yake magana akan tahrimu zulmi wal amru bi rabbil mazalim babin da yake magana akan haramcin zalunci da kuma umarni da mai da haƙƙin wanda aka zalunta a wani abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من شاة القرناء رواه مسلم kamar yadda aka karanta aka fara karanta hadisan da suke magana a cikin wannan babi da yake magana akan halaccin zalunci wannan hadisi an samu shi da sai na biyu da Allah kara masa yadda an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yace nan da da kira su fita gare shi yace la tu'addunna al-huquqa wallahi za ku mayar da haƙoƙi ila ahliha zuwa ga masu shi yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama hatta yuqalu lishati aljalha'i min shati alqarna'i har sai an mayar da haƙƙin akuyar da bacce da ƙaho akan akuya mai ƙaho rawar muslim imam muslim ya rato wannan hadisin a kamar yadda muka fara karantawa a karatun da ya gabata wannan babi yana magana ne akan mutum ya zalunci wani akan zalunci rashin alaihi sallama yake gaya mana cewa wallahi za a mayar da haƙoƙi idan ka ci haƙƙin wani ko ka zalunci wani to wannan haƙƙin za a mayar wa mai shi ba abin da zai hana ba mai masa da haƙƙinsa ba duk yadda kake ganin ƙanƙancin haƙƙin nasa duk yadda kake ganin ƙanƙancin zaluntar zaluntar tasa da kai kana kan ba komai bane sanin tulasun ba sai kawo lamun qasmi la tu'addunna al-huquqa wallahi za a mayar da waɗannan haƙoƙi ba wanda ba za ka masa da haƙƙinsa ba shi yasa Allah ya umurce mutum a rayuwar duniya ya ce mana inna Allah ya amurukum wa an tuwaddu lamanati ila ahliha Allah yana umurtan mu da mu mai da haƙƙoƙi zuwa ga masu shi amanoni ko mu mai masa da amana tun a rayuwar duniya idan baka mayar masa ba ka bashi kayansa ba to ranar tashin kiyama za a karɓa masa haƙƙinsa da ka danne ko ka zalunce shi a kai to za a mai masa sannan Allah kuma sai ba da misali yace hatta yi kwazo da shatin jalha'i min shatin karnari har sai an mai da haƙƙin da yake tsakanin akuya mai marar kafo da akuya mai kafo wato akuya marar kafo idan mai akuya mai kafo ta ta ji mata rauni ta doke da kafon nata ranar da kiyama za a tayar da su waɗannan dabbobin a ce to wannan tana da kafo saboda kafin da ta yi amfani shi ta cutar da ke sai a yi hukunci sai a hukunci a tsakanin dabbobin a mai mata da haƙƙi da wannan zaluntar da ta yi tarama tarama zalunci da ta mata to kaga da sallallahu alaihi ya kawo wannan dan mu gane cewa haƙƙi na na dabbobi ma da muke gani su ba komai bane amma idan wata ta cuci wata ta zalunci wata a cikin rayuwar duniya ranar da kiyama sai an fito da su an halitta su dama halittun Allah ne suna nan to za a fito da su a zo a samu wannan mai karfin wanda ta zalunci marar karfin a ce ta rama yau ga ranar hisabi za ta rama kenan bayan an ga musu wannan hukunci tsakanin dabbobin nan sai a ce musu su zama kaza shikenan sai su zama kaza waɗannan dabbobin ta wannan ranar ne dan adam da ya gama zaluncinsa a duniya ya gama cutarsa a duniya zai ce ya laita ni kuntu turaba da mun nima na zama kasa yadda aka yawa dabbobin nan su zama kasa da zaka alisalam zama yana gaya mana cewa shi cuta ko zalunci ka zalunci wani komin karancinsa ranar tashar kiyama sai an biya shi cikin abin da ka zalunce shi sai sai an biya shi karfe zamani in an yi a duniya an gama kamar ka ta shanye ke nan a ba ta shanye ba ba ta kare ba in an jira lahira za a warware abin da ke tsakani wani ibn umar radiyallahu anhu ma qala kunna natahaddasu an hajjatil wada wan nabi sallallahu alaihi wasallam baina azhurina wala nadri ma hajjatul wada hatta hamidallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam asna alaihi ثم ذكر المسيح الدجال فأطلب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه إنبة قافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كهرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري وروى المسلم بعضه a wannan hadisin an samu shi daga Abdullahi dan uwar Allah ya kara musu yadda kala yace kunna na tahaddasu an hajjatul wada mun kasance muna tattaunawa akan menene aikin hajjin bankwana wanda bi sallallahu alaihi wasallam bayan azhurina annabi ya dan kula saboda gare ni kuma yana nan a tsakanin mu a lokacin wala nadri ma hajjatul wada amma mu san menene hajjin aikin hajjin bankwana ba hatta hamida Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asira da tsare tsare tabbata gare shi ya gode wa Allah wa asna alaihi ya yabo a gare shi summa zakara al-masih ad-dajjal sannan sai ya ambaci al-masih ad-dajjal dajjal kenan fa annaba fi zikri sai biyo a cikin ambatansa da yake yi wa qala sai yace ma ba'atha Allah min nabiyyin illa anzarahu ummatahu Allah bai aiki wani annabi ba har sai ya yi gargaɗi wa al'ummarsa an zara nuhin wanda biyu na min ba'adi annabi nuhu alaihi salam ya yi gargaɗi wa mutanensa da annabawa da suka zo bayansa wa innahu in yakhruj fikum lalle idan ya fito a cikin ku fa ma qafi alaikum min sha'nihi ba wani abu daga cikin sha'aninsa da ya buya muku fa laysa yafa alaikum saboda ka ba zai buya gare ku ba inna rabbakum laysa bi'awar lalle ubangijinku bai kasance mai idaniya mai rauni ba bai kasance mai ido guda ɗaya ba wai da wa'awar amma shi ya kasance idonsa wato yana da makanta cikin idanun nasa ainihin na ta ɓangaren dama ka an na ainihu inabatun safiya kai ka ce wannan idanun nasa wani inabi ne wanda aka ɗora shi a ɗan saman idanun ya matse ya zama ɗan ƙaramin idanu yake da shi na ɓangaren sa da dama ya bayyana haka ala inna Allah harrama alaikum dima'akum Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara ku ji Allah ya haramta muku jinin ku wa amwalakum da dukiyar ku ka hurmata yawan kuma hada kaman alfurman wannan ranar ta ku fi baladi kuma hada a cikin wannan garin naku fi shari kuma hada a cikin wannan watan naku ala hal ballat yace ku saurara ku ji shin na isar qalu na'am suka ce ka isar qala allahumma shahad yace ya Allah ka shaida talatin su uku wailakum yace kalmar azaba aw waihakum ko kuma kalmar kaitonku unzuru duba la tarji'u ba'di kuffaran kar ku koma bayana ku zama kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'd sashin ku suna yakan suna fada da sashi sashin ku suna dukan wuyan sashi kar ku yaka rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito hadisin wa rawahu muslim ba'dahu imam muslim ma rawaito yanki na wannan hadisin ah to a wannan hadisi da aka rubuta daga Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda yana gaya mana cewa mun kasance muna zance akan aikin hajjin bankwana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a tsakanin mu sannan ba mu gane meye ma aikin hajjin bankwana ba har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi godiya wa Allah a wannan ranar aikin hajjin bankwana din kenan a shekarar ta tara bayan ya hau mumbari ya gode wa Allah ya yabo a gare shi sannan a cikin kutubarsa sai ya ambaci almasihar dajjal ya ambaci wato almasihar dajjal shi almasihar dajjal wata halitta ce da Allah tabaraka wa ta'ala da Allah zai aiko ta a ƙarshen mutane a ƙarshen zamani wanda zai zo ya fitini mutane akan musuluncinsu da addininsu gaba daya wanda ya bi shi ya sallama masa shi kenan ya kafurta kenan wanda kuma ya tsaya akan addininsa to shi kenan ya tsira kenan zai zo ya yaƙi mutane kuma sai ya zaga duniyar kaf ɗinta ko ina sai ya shiga duk da malamai sun yi magana akan menene masiya dajjal ya yake ya yake ga kuma da irin hadisan da muke karanta suna bayanin yadda yake ya ne sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa Allah bai aiki wani annabi ba sai annabin ya yi gargaɗi wa mutanensa a kan zuwa dajjal ɗin to malamai suka ce haka ce almasih aka yi shuru to ana nufin annabi isa ke na tsammariya in aka ce almasih dajjal kuma ana nufin dajjal ke na wanda zai zo ƙarshen zamani gaba ɗaya to ne sallallahu alaihi ya ce Allah bai aiki wata al'umma ba bai aiko wani annabi ba sai ya yi gargaɗi wa mutanensa a kan zuwa dujjal ɗin annabi nuwa alaihi salam ya gargaɗi wa mutanensa da annabawan da suka zo bayansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan ya fito a cikin ku to ba wani abu na da ya buya gare ku ba zai buya gare ku ba an riga muku bayani yadda yake saboda ubangijin ku ba makaho bane ba mai ido ɗaya bane amma shi dujjal mai ido ɗaya ne idonsa na dama bayya gani sannan kuma idonsa ya kasance kamar inabi ne wanda aka dan tsora shi a saman kurmi idanu haka idanu ne to wannan maganar ana so har ake so inda wato ya kawo wannan hadisin ne ba maganar dujjal ne yake ba amma hadisin ne yazo a haka yana so iso mana har kar maganar da muke ciki na maganar zalunci sai ya ce lalle Allah tabaraka taala ya haramta muku jininku da dukiyarku jininku da dukiyanku haramun ne a gare ku ala inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum lalle Allah ya haramta muku jininku da dukiyanku a tsakanin junanku kenan kar ka zubda jinin wani haramun ne ka zubda jinin wani kar ka ci dukiyar wani haramun ne ka ci dukiyar wani in ka zub da jinin wani ko ka ci dukiyar wani ka zalunce shi kuma sai Allah ya ɗauka masa fansa da wannan zaluncin daga masa inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum jininku da dukiyarku haramun ne a tsakanin junanku kaga wannan abu guda biyu idan ka yarda da Allah ka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ka kiyaye su ka kiyaye jinin wani shine abin da ake fama da shi na tsaro kenan haka kawai mutane suna zaune lafiya ka zo ka dauki makami ka je ka sassare su ka cutar da su irin wuraren da ake masifa da bala'i na Allah ya kiyaye kaga wannan wanda ya aikata wannan abu ya yi zalunci kuma ya zama kuma sa haka da kashe mutum ba da ziri ba inda musulunci ba ka wannan dawa ko kuma dukiyarsa ka kwace dukiyarsa ko ta bangaren sata ko kana da wata dabara ko wani wayonka da za ka yi ka karbe dukiyarsa ka zalunce shi to sai Allah ya mayar masa da wannan haƙƙin nasa idan ka kashe mutum a rayuwar duniyar nan an jira lahira zai cika mo zai cika mo gane kai zai cika ma Allah ne ke kashe kowa Allah ya tofa musu yi na mawuya ko Allah ne ke kashe kowa amma sanadi sai zama kai ne ka zama sanadin mutuwar sa sai an jira lahira da kai zai je filin kyama zai cika mo sai ka kashe shi an fita mu bai zabi da shi in ka dauki dukiyar mutum kuma ran lahira za a zo yi zabi a kan dukiyarsa da ka dauka a'a sa ka kai a'a wayo kai a'a dabara kai aya wata hanya ta bi ka ci dukiyarsa to za a zo da dukiyar da ka ci a biya shi da alba za a biya shi alisa lafi zama ya ce ka hurmati yau kuma haza kamar al'umman wannan ranar naku ita ce ranar arba wannan rana ce mai alfarma rana ce ta haramu ta haramta wa kowa mai sai aka tauna ba cikin dawa sai ibada kawai da ake fi baladikum hada a wannan garin naku shine garin Makka garin Makka gari ne mai alfarma wanda ba a aikata laifi a cikin sa kwata-kwata to yanda garin yake da alfarma haka ake so kai maka kiyaye jini da dukiya ta wani kamar yadda wannan gari yake shi za shi garin Makka wa man yuri fi bi ilhadin bi zulmin nuzuku min azabin wanda ya so ya yi niyya a zuciyarsa zai aikata mummuna aiki a makka ya aikata ba ni zuku mina zabi da za a masa zaba za a rubuta masa laifin a can niyya kawai ka niyyar za ka aikata niyyar ka sa niyyar za ka yi mummuna aiki to za a rubuta ma to gari ne mai alfarma inna ma umirtu an abuda rabba hadhihi al-balati alladhi haramaha Allah ke gani suna suna cewa lalle an umarci ka ka bauta wa ubangijin wannan gari wanda gari ne wanda ya zama haramun ba da kawai aiki a cikin sa farfara fi shari kuma za a wannan watan naku wanda shi ma watan haramun ne shi watan zulhijja da Allah sallallahu alaihi ke wannan magana wanda ko yaki baya a cikin sa ya sa ka an shadi haram kitabi fi kun kitabi fi kabir wa sallallahu alaihi wa sallam bi wal masjid haram kiran da Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan watan ne ma kan farma wanda ko yaki ba ya sani salatu sun ce ala har ballat ku saurara ku ji shin na isar da wannan sako na isar suka ji rasulullah ka yi sai ce allahumma shahad allahumma shahad allahumma shahad Allah ka shaida Allah ka shaida Allah ka shaida na gaya musu na isar musu Ali sallallahu alaihi wasallam yace wailakum wailu kalmar azaba ta tabbata aw waihakum kuma kai tunku idan kuka kuskura kuka koma cikin abin nan da aka hana ku shine zalunci cikin cuta kar ku cika cuci wani a cikin jininsa ko a cikin dukiyarsa in kai wannan to kalmar azaba ta tabbata gare ka ba abin da zai zarce daga daga shiga azaba ka cutar da jinin wani ka tsare shi ka yanke shi ka harfe shi ka kashe shi shikenan ka kira wa kanka azaba kenan in ba azaba take ga duniya ba kana zuwa ran lahira za ta tashi tare da kai amma ne za ku je fili kiyama ne ko kuma ka cutar da dukiyarsa ka tushe ke shi a cikin dukiyarsa ka kira wa azaba wa kanka saboda ka dukiyar wani haramun ne a gare ka ba halal bane kayan wani ba zai zama halal a wajenka ba kai tunda ba naka bane ba zai zama halal ba haramun ne kayan wani karka taba karka zalunce shi amma yanzu sai ka ce ah yanzu alaji wane yadda yake da kudin nan da bai san adadin su ma bai san iyakan su ma dan na ci naira kaza a ciki sai menene inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana ga mun yana da zauki magana wala ba da zauki in ka tuce shi ko ko yaya ne ka tuce shi ya je ya wallahi sai abu da tutar sai abu da wannan tutar da kai sai abu da shi ko yaya yake kai ko naira ɗaya ne in ka cuce shi a kai wala da zo da shi ba abin da zai ba kai ka manta kai kana ga kaman ya wuce bai wuce ba amma musulunci yana ba wa mutum ko ba ta wurare da dama yadda za a samu sauki ka yi mu'amala da mutum kun yi rayuwa kun gama harkan kuɗi kun yi harkan kuɗi da shi wani girka ci kuɗinsa ka yi abubuwa to sai ka zo ku zauna wani rayuwa ne a riga an yi ta ko sha'ani ne mun riga mun yi shi wani ni da kai ga abubuwan da suka faru da sauransu da sauransu zai yi a cikin yanayin nan cikin dukiyar nan lokacin da kake bani wata kilma ba na ci na ci kudin nan ban sani ba an yi wani abu wata kila a ciki saboda haka na zo da Allah ka ya fi juna ni da kai ka yafe mini zai yi na ci na ci wani abu a cikin kudin kan nan na yi wani abu da kamar da shi kenan in yace ni kenan ya yabe ya yabe kuka yabi juna ina je lahira magana ta kai amma wuri ne wanda haƙƙin wani ba a yabe shi haka kawai ba za a je lahira yabe ba sai dai a duniya ne kuka gama kuka yi kuma wannan yana da kyau mutum ya yi shi yana mu'amala yana mu'amala da wani dole kana yin haka saboda zai yi ka ci dukiyarsa zai yi ka cuce shi baka sani ba zai yi kuma ka sani ba kai to in kayi a sani ko ba a sani ba zauna da shi ka gaya masa cikin yanayin da ba wai sai ya daga hankali ba ka gwada masa kana neman abuwa a cikin abubuwan da kuka yi cikin dukiyarsa wani ilkai abin da bai dace ba wani ilma ka ci fa zai yi kashi a ciki in yace a ya yafi maka to shi kenan Allah ma ya yafi saboda wannan haƙƙin sa kani sallallahu alaihi yake faɗa cewa kalmar azaba ta tabbata ga mutumin da ya zubar da jinin wani ko kuma ci dukiyarsa sanani Allah sama yake la tan juba di ku fara kar ku koma a baya na kuma kafirai ya zuri ba ku riqaba ba ya zama sashin ku suna dukan wuyan sashi wannan shine abin da Allah sama ya yi samu a jahiliya ana yi ana yakan juna akan abin da ba komai ba a zauna a yaki juna a cutar da juna kar kuma wannan halin shi yake ne ma ya dawo mana yanzu abin da ba komai ba akan wani abin da bai kai wani abu ba sai ka zauna ka kashe dan uwanka musulmi ko ka cutar da shi ko ka halakar da shi ko ka hana shi zaman lafiya inda yake ka cuce shi to musulunci bai yarda da wannan halin ba duk wanda ka cuce shi ko ka zalunce shi ko kai sanadiyar halakar rayuwarsa in an je ranar lahira ba sai an saka masa sai an biya shi وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض دوقه من سبع أرضين متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها رسيتنا عائشة الله قال متى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجعل نجر متى نصبت عريش ياتي من ظلم قيد شبر wanda ya zalunci wani gwargwadon sabi daya min al-ardi daga kasa tuwiqahu min 70 ardi za a masa zai ɗauko za a masa za a ninninka masa abun daga ƙasan bakwai ga baki daya a ɗora masa shi ana wannan abun da ya cuta ne to a wannan wurin kuma wannan hadisin yana mana magana a kan cuta wani salatu sama ya ce wanda ya zalunci wani kwatankwacin saɓi ɗaya shafi ɗaya ya cuci wani misali na daga ƙasa na daga ƙasa to ɗauwaka Allah min saba'in azim Allah zai ɗora masa wannan abun da ya ɗauka daga ƙasan bakwai ya ɗauko ta ko wannan abun da ya zalunta ya zalunta ko kuma za a naɗe abun sai a ɗora masa shi ya tabo ya zo da shi filin filin tashin alƙiyama da shi zai zo wannan abin da ya yi cuta da shirin sannan kuma za a nannaɗe masa shi a wuyansa ne wannan kayan da ya ɗauka wannan cutar da ya yi wannan ƙasar da ya ɗauka ƙasar da ba ta ba shi alƙwani ke gaya mana cewa wa ya hamilu a wuzararun ala zuhuri ala sa'a ma ya zuhuri za su ɗauko laifukansu a kan wuyoyinsu za su zo da shi وكل إنسان ألزمناه طائره في أنكه ranar tashar kiyamar nan a wannan ranar ne kowane mutum za a nan naɗa masa kayan da ya diba a kan wuya da zai zuru kayan mutane da ya diba haka zai ɗauko shi a wuya wani kurji lauyoban a wani furjewun kitabun ya kawo mai shura a wannan kuma a wannan ranar za a fitar masa da littafin sa gashi nan a fili a sai duga abin da kai bayan ga kayan kuma a dore ya dauko su hadisin yana magana kan cewa wanda ya cuci wani kwatankwacin sabi daya kaga wannan wurin wannan kasar da kake gani gaba ɗayan ta Allah ne tabaraka ta'ala amma cikin Allah cikin hikimarsa da ikon sai ba wasu sai ba su sai a ce ga gidan wane ko ga banar wane ko ga filin wane Allah ne ba shi ko ba ka wata dalilin wani ko ya saya ko aka wani dalili ne ya jawo ya samu ko aka ba shi kyauta ko ne abu kama da wani to tunda Allah ya mallaka masa nasa ne to kaga ana gaya mana mutumin da yake da harkan fili ko yake da gwana ko yake da gida duk mun baci muna ga ba komai bane kuma wannan abu zai jawo ka shiga wuta ka gina gidanka haka za a ke in ka gina gidan sai ka bar tashi ɗaya ba za ka saka katanga ba saboda filin wani ne sai kana saka danga ko ba ka ba a wurin duk shekara kana dan matsawa kana dan fadawa kana dan fadawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka yake ko kuma a'a gwana ce ga ta nan amma a sa iyaka ba za ka iyaka ba duk shekara kana dan turawa kana dan matsawa kana dan matsawa wai har a ce da shi mai gwana yana lissafin in kunya in kunya goma ne sai ga sun goma tara ka cike daya wasu kuma za su cire iyakan da kansu ba su madara kana turawa wai kana matsawa to ina za ka je idan ka ci saɓi ɗaya saɓi ɗaya na filin wani ka ci a cikin naka to ran zai shirya wa wannan saɓi ɗaya sai an nan naɗo shi daga saman daga ƙasan bakwai za a naɗo shi ne ana fito da shi ya zo sama ta shida sama ta biyar sama ta hudu duk ana ɗibansa nadi ake nadowa ake yanda kasan ana nade wani abun nadi kamar taburma haka za a nado shi daga kasan bakwai ya kasa ne ko to daga kasan bakwai za a ciro shi wannan din za a na ciro shi daga kasan bakwai kasa ta shida kasa ta biyar kasa ta hudu kasa ta hudu kasa ta biyu kasa ta daya sai a nade shi sai a dora ma sai ka zo da shi to kaga shi da abin da ka zo da shi za ka zo da shi wasu malaman suka ce fassarar nadewa da aka ce kenan to wika hu min 70 arzin tun da kasan bakwai za a dauka mu a dora maka ka zo da hilin kiyama wasu kuma suka ce nauyin abin ne za ka dauka nauyin sa za a dauka daura maka kan wuyan ka zo da shi amma yanzu mutum zai cuci mutum a fili zai cuci mutum a gwana zai cuci mutum a gida dan uwansa dan uwansa zai cuta kuma wannan sabi ɗayan da ka ƙara ba zai maka komai ba zai rage maka komai ba zai kara maka komai ba zai maka komai ba in kunya ɗaya ka kara ko kunya biyu ba zai jawo a ce yau ka azurta saboda ka kara kunya ke ba ko za ka zama ziki saboda ka kara ba zai kara maka komai ba in gida ne ka dage kana ci kana ci kana ci har ka mamaye filin wani ba zai saka ka dawoma cikin gidan ba ko zai saka dawoma wata ranar za a fi da kai kuma za a ce ai nan kan ta gidan wani ne to za a zo lokacin da ba san gidan ka wani ba ba wanda ya san kama wanda ya san ka taba zama wajen balle ce gidan kare babu in gida ne in gwana ce haka za a zo lokacin da an manta da iyalanka duka kuma gwana tana an manta da su gamba su ba to dan adam yana da yana da wauta wani lokaci zai ya manta rayuwar tana da iyaka lokaci ne dan kadan aka baka in ka ga dama kai abun kirki a ciki in ka ga dama kai abun banza a ciki duk wanda kai in lokacin ya cika tashi ake za ka tashe ka ka gama rayuwar ka da duniya ka tafi abin da kaje da shi kuma ko shi kenan kaje ko ba za ka dawo ka gyara ba abin da kai na shi kai to amma yanzu mun bashi sai ga mutum yana kokari ya ci filin wani ya ci gwanar wani ya ci kayan wani to in ka ci abin in dai abin da ya shafi kasa ne ka ci to za a nannade maka shi ne a dora maka a gadon bayan ka dai bi da shi ne yawa na gano saboda haka musulunci ya haramta wa mutum ya cuci wani karka kuskura ka cuce shi idan kaga ya zo yana cin filinka shikenan in zaka yi masa magana ka masa ka ce wani wannan fala wani in yace a kaza kaza to ka bar shi ya ci kawai in an je zai yi bayani a can zai bayani zai je da kayan in je da filin kiyama kaga aiki ya shiga saboda haka ranar lahira akwai kallo idan Allah ya sa mutum yana cikin ni'ima za ka ga mutane su zo da filayen su a wuya filayen mutane ko da gwanakin su da kunyacen za su zo da su za su zo kaga mutum yana tafiya niki-niki da kyar ya ɗaibo kayan mutane ya zo da shi kuma sai an nemi mutane sai an warware musu duka saboda haka ko kwatankwacin sabi ne ka cuci wani wallahi sai maka yasa da shi ko kwatankwacin sabi daya na filinsa ko na gwanansa ko na gidansa ko na shagonsa ko na wani abu ne sai an maka izabi da shi a kai وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي للظالم فاذا اخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ابي موسى الاشعري الله كان متى قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يجي ان الله ليملي للظالم lalle Allah yana dakatawa mai yin zalunci fa idza akhadahu idan ya kama shi lam yuflithu to ba zai ya bacewa ba kuma in ya riga ya shigo aka kama shi to ba ta inda zai zame ko sun makara sannan sai Allah sallallahu alaihi wasallam karanta wannan aya da Allah ke cewa wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima hakan nan ya rasulullah kamun ubangijinka yake idan ya kama alƙarya wanda ta kasance tana aikata zalunci inna aqdahu alimu shadid lalle kamunsa mai radadi ne ko mai tsanani mutabakun alaihi bukhari da muslim suna da kan wannan hadisi to saboda haka wannan hadisi kuma yana karantar da mu cewa idan kana zaluntar mutane ko kana cutar mutane to Allah zai barka ne na wani lokaci Allah zai barka na wani lokaci kai tsammanin ma zalunci kamar daidai ne cutar kamar daidai ne ka ta cutar jama'a ka ta cutar mutane ka ta zalunta su ba abun da ya zama kana zaune kuma lafiya kalau sai kai tsammani wai abun daidai ne kake yi an ce in ka cuci mutane abu kaza zai same ka ni yanzu yau ne nake cuta duk cutar da ina har yanzu ban ga koyi ba inna lillahi da rabbi to ka jira ka jira Allah zai zai zai jinkirta maka famahil kafirina amhilhum waida Allah ya ce zai jinkirta wa kafirai yabo su su dan zauna cikin abu amma Allah zai kama su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana jinkiri yana daka ciwo mai zalunci sai yayi tsammanin ma daidai yake sai zamanin ma abin da yake daidai ne ya cuci wannan ya zalunci wancan ya zalunci wancan ya zalunci yana ta zalunta mutane ta ko'ina amma a cikin rayuwar duniyar Allah ya ga dama sai ga an kawo jarabawa kuma sai ka bugu ya lalace ya rushe saboda daman zalunci ne to duk abin da ka gina ko na zalunci ba zai gina ba duk tsawon ginin zalunci zai rushe zai rushe zai rushe wata ranar kaf a ne ya rasa in Allah ga dama kuma ya barka kai rayuwa a haka ka je lahira kuma ka shiga cikin fitinar da babu ranar fita Ali sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya kama shi bayan ya gama zalunci sannan to ba zai iya kucewa ba ba zai iya kwacewa ba ba shi da mai taimakon sa ya gama zaluncinsa sai ya zo ya gama cutarsa sai ya zo shi ne lahira ya riga ya yi so ya za a yi zai koma ne ai ya riga ya zo nan gurin zuwa ne wanda in ka zo shi kenan ka iso kenan ba juyawa ba waiwaye ba komawa ka zo kenan duk abin da aka yi sai a karanta maka dukkan abubuwan da ka yi da saboda haka mutum ya sani wannan lokacin yana zuwa zai zo shi dole to in zai zo mai ka shirya masa karka zalunci kowa karka cuci kowa amma yanzu yana zalunci mutane yana ganin shi ba komai bane kuma abin da yake yake yake yaudarar mu shine idan na kasa in yana zalunci sai ya tsammani shi ai ba komai bane da ya zalunci wa ya gaya maka kana kananan sana'o'i misali kana kananan sana'ar kirkai dan garuwa ne kana tuke ruwa ruwan jarka goma ne sai ka je kana zuba jarka tara ya baka kudin goma sai ka zuba tara ga wahala kana sha ga zalunci kana yi kaga baka tsira ba kai dan bare ma ne an je bana an yi ciniki za ka yi noman a naira kaza kaza an gama kunyikin ya baka kudin ya tafi kunya goma ne sai kai shida ko bakwai sai kace ka nome su gaba ɗaya bai koma ji ya gani ba ga wahala kana sha ga zalunci kana yi ka kuma ka tsaye ba itace kake yi kaje ka itace da kyar ka zo kayo shi da kyar ka kawo ka zo za ka sayar kudin sa bai fi dubu ɗaya ko dubu biyu ba sai ka ka samu wani wanda bai saka abin ba sai ka ce dubu uku ne sai da dubu uku ya baka ga wahala ka sha ga zalunci ka yi ka kana shan wahala a rayuwar duniya kuma kana zalunci ba hutu ta ko'ina kaga ba za ka huta ba to saboda haka kaka ce kai na kafa ne daga kafa a shago kake da shi kana dan sana'a kana dan kasa wani abu kana sayarwa abin da bai wuce naira biyar ko naira goma wani kace naira ashirin shirin ne ka samu wani ka buge shi ko ka ka ka buge ka buge shi ne ake cewa ko ka ka doki hancin sa ne kana ga shi bai san me ake yi ba kawai sai kace masa kaza ne sai ka dauka sai dauka sai baka ya tafi kana ta shan wahala kuma ka sake sakan da cikin wata wahalar kuma duk saboda kan zalunce shi to haka muka koma kowanmu yana so ya zalunce kowanmu da talaka da mai arziki mai arziki kan daman aure ya fi kusa da wajen to talakan ma bai jira kansa ba shi ma zai yi an zo an ɗauki kudi an baka an ce da Allah jama'a suna cikin hali ga wannan ɗan raba wa mutane ɗan raba a jama'a ana gana ɗan adalci shi kenan matakin dubu goma ne duka sanya biyar a jihun ka fi da biyar da kyar karar raba mi kai ga wahala kana sha ka sake shiga wata wahalar kuma ta saboda ka shi zalunci baya ware babba baya ware garin baya ware talaka baya ware mai arziki kowa zai iya yin sa to Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kazalika akasu rabbika idza akasa alqura wa hiya zalim haka Allah yake kama alƙaryar da ta kasance mai zalunci shi gari ba zalunci amma kira gari ne ana yin mutanen garin idan mutanen gari suka zama azzalimai gaba daya kowa yaya za a iya cuci wani ne damuwarsa to Allah zai aika musu azaba ta inda ba su bari ba a ce ba mai kwatantawa duk jama'a kowa ya za a iya cuci wani da mai wadata da marar wadata da babba da ƙarami da malami da jahili da ɗan gari da ɗan ƙauye kowa ya za a iya cuci wani kowa yana wannan aikin to Allah zai aika azaba kuma ba za a bar ku zauna lafiya ba saboda duk kowa ya baci kenan to haka Allah tabaraka wataala yake kama alƙaryar da ta rike zalunci take cuta kenan take cutan jama'a inna kadhu alimu shadid lalle kama Allah tabaraka wataala mai radadi ne ko mai tsanani ne saboda haka mu dage mu kiyaye cikin dukkan mu'amalar da muke kan cuci wani duk iya iyawarka yadda za a yi kanka cuci wani kai kai iya kokarinka ka kiyaye ka cuce shi kai yadda ya kamata ba tare da ka cuce shi ba idan cuta ta faɗo ciki ka cuce shi to ka san yadda za a yi ka mayar masa da haƙƙinsa ko kuma ya yabe maka kafin lokaci ya kure lokacin da lokaci zai kure ku shine idan ya bar duniya ko in ka bar duniya ka tafi da haƙƙinsa to komin kaɗan ɗinsa wannan haƙƙin komin yadda kake ganin ba komai bane ba in an jira na lahira ba sai an warware shi Allah ya samu Allah ba mu yi kun gyarawa albarkacin ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin da dai Allah ba mu da sa wannan kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya hana mu zaluntar wasu albarkacin ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu gyara albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama wadannan halaye da muke ciki na yanayin matsi da kunci na wannan rayuwa da ake fama da shi Allah ya kawo mana sauki albarkacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعروف والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين